أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi a nan masjid sabil huda ga wanka tare da magaram inda muke gabatar da littafi na al'adab mufrad na babban malami amirul mumini na fil hadisi abu ismail muhammadu binu wane ne muhammadu binu muhammadu binu ismail afuwan muhammadu binu ismail wanda aka yi sani shida imamul buhari mai rasuwa hijirata da shekara 256 yau muna ranar ladi 20 20 da wata ga watan jimadar jimadar kula shekara ta 1400 26 ga jimadar ulago shekara ta 1445 a wancan satin muna wani babe hadisi na nawa ruwaya ta nawa babe na nawa muna da zancen addu'o'i ne ko addu'o'i masu lillin kalada sabon babe za ta shi wani 200 ai bai sauya lambar ta wasa ɗari biyu mun wuce salatu ala nabi wanda sata zan babi na duwa wa rajul ala duwa wa rajul ala man zalam ko yawa zan mu tashi babi na ɗari biyu da tabanin da biyu dai san katur bende hadisi na ɗari shidda da arba'in da tara ruwaya ta ɗari shidda da arba'in da tara malam buhari ce babun babi du'a'u adda'ar rajul mutum alaman zalamahu a bisa wanda ya zalimce shi du'a'u rajul adda'ai mutum namiji ya yi adda'a gawa man zalamahu wanda ya zalimce shi ai a can baya mai bayani da kwai addu'o'i guda uku aka ce musajaba ne allah yana amsa su mun yi hadisin bako wani da wani daga cikinsu yake da kwai addu'a wanda aka zalunta ya ce allah isa allah sai ya nuna ya isa tun duniya da kuma addu'a huwaye ga ɗansu sawa'an ta kirki ce ko ta banza ke nuna irin addu'o'i ne mustajawa ba su awa mutum mutum ka cuce shi ce allah ya isa ko na barka da allah ko je kaka gani wannan musiha ce to nan shi ne zai ma ba da aka wanda ya ce babun babi du'a'un rajul addu'an mutum alaman zalamahu a bisa wanda ya zalimce shi wa ka zalimci mutum ya yi addu'a a kanka ko ce allah ya saka mun ko kuma na bar shi da allah ai ta ba a ta ba wala an tsoron na huwalo ba da hin to buhari sai buɗe wannan baban zai kama ruwaya a cikin ruwayu guda biyu ne kanan ya kawo an addu'o'i wanda annabi yana yawan yin su kuma sahabbai annabi ya koyar sahabbai su rika yawan wannan addu'o'in kenan addu'o'i ne wanda mutum ya haddace su ya rika yin su su wannan addu'o'i menene kana addu'a ne Allah ya kiyaye ma jinka da ganinka kuma Allah ya dawwamar da jinka da ganinka har tsuhonka ka tsuho kana ji kana gani gaɗaɗan kuma kar ita wannan adai kuma a ƙashinta Allah ya taimake ka a duk wani wanda zai zalimce ka kuma Allah ya nuna ma sake ya tunnan duniya sai buhari ka wannan ruwaya guda biyu inda wannan addu'o'in guda biyu kuma ruwayoyi ne sahihai su duka wanda asabu sunan da sun huto su ruwayoyi ne sahihai kenan sai mu tsaya mu ga ruwayoyin nan guda biyu na addu'ai wanda aka zalunta da kuma muka ce mi addu'a da mutum zai haddace rika yawan yi akan mi Allah ya kiyaye jinsa da ganinsa da idansa Allah ya sa ya tsuha da mi da ido ko kuma ita wannan adda annabi sallallahu alaihi wasallam ma samu idan yana ciwon ido ko wani sahabi yana ciwon ido yana cewa karanta wannan adda duka yana adda ce wanda ta gama komai dan cikin ka Allah ya kiyaye kai baka lafiya sai ya ce kenan ruwaya ta 649 ruwaya ta nawa to idan yana karanta mu rika bin littafin inda yake sai ya ce
قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا بن إدريس عن ليث عن محارب بن دثار عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي سمعي وبصري وجعل وجعلهما الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري
to kaga wannan ruwaya ta nawa si san karanif ko inda yace hadathana hasan bin rabi hadathana ibn idris ko muje nawa ko hadathana wa hasan bin idris bin suleiman al-bajali shine abu ali al-alfisar kuma yace hadathana wa al-lais an muharib bin disa an jabir wani jabir shi ne jabir ɗan abdullahi al'ansari sahabi ɗan sahabi shi sahabi baban shi sahabi ko ji a karatun waɗa'imi labarin baban shi baban shi wanda aka gama shi aka binne su da su biyu da wani wanda aka binne su da uhudu tare ko shi da wa abdullahi da wa to karatun je ne wa amma da a'a shi jaru ɗan abdullahi azari baban shi shine aka sha yana ta ba amman ne ba shi jabiru baban nashi ne shine abdullahi da baban shi da wani jiya karatun jiya ne aka binne su tare a gaza watan hudu suka mukare kusa musu jabir ɗan abdullahi ansari kale ya ce kana rasulullahi sallallahu eh bin jimu yawa amru bin jimu jazakallahu khair amru bin jimu da shi da baban jabir aitar aka binne sa kabari daya uhud inda shi jabir din yace fa harashtuhu ba'da sittati ashhur ko ai bi bayanin da kajiya to kenan baban jabir sahabi ne jabir sahabi ne kenan jabir sahabi ne dan sahabi su duka al-ansar ne mutum mutanen madina ne kenan jabir dan abdullahi ansari yace kana rasul sallallahu alaihi wasallama ya qul ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah ya kasance yana cewa kenan yana yin wannan addu'a ita addu'a ita ce Allahumma aslih li sam'i wa basari waj'alhuma warisina minni wansurni ala man zalamani wa arini minhu sa'ari karanta addu'a
اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري
wannan addu'a ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin ta sahabi da wani sahabi wajen sahabi guda goma suka rawaito wannan addu'a na annabi yana yin ta yana yawan yin ta ne wata da koyar sahabin da ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam da in zai kwanta sai yayi ta wata ruwaya suka ce annabi kullun yana sa ana karanta ta so uku da sai so uku da mace wata ruwaya ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani sahabi ya zo bai shi lahiya yana karanta mai ita wata ruwaya ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ko shi yana ciwon ido yana karanta wannan addu'a a da ta ce allahumma ya ubangiji aslihi ka gyara mu aslihi ka gyara mu ka gyara mu sam'i jina wa basari da ganina allah kenan aslihi nan ka gyara mu ka inganta mu ka daidaita mu mi za ka gyara mu ka daga hannu ka ce allah ka gyara mu ne ka inganta mini ka daidaita mini mene ji na da ganina kenan da jinka da ganinka Allah ya gyara ma ya inganta ma ya daidaita masu shine Allah kuma ya ubangiji asalihi ka gyara mun ka inganta mun ka daidaita mun mene sam'i ji na da ganina waje alhuma ka sanya su alfa ta sanya ka sanya su biyu su biyu ko da sam'i da basarin ka sanya su warisi na minni masu gadata ne kenan su gade ni mun zo bayani na ka sanya jina da ganina su gade ni sai ce kuma wansurni Allah ka taimake ni wansurni Allah ka taimake ni alaman zalamani amsa duk wani mugun da zai cuce ni Allah ka taimake ni amsa dukkan wanda zai zalunce ni wa'arini kuma Allah ka nuna min minhu daga gare shi wanda ya zalunce shi sa'ari sakewa ta da alhakin da ya zalunce shi Allah ka nuna min gani an rama mun kenan dinnan duniya kaga da ta gama koyi Allah kai mi ka gyara mun ka inganta mun jina da ganina ka sanya jina da ganina su gabanto mine ne magada ne gare ni kuma Allah ka taimake ni a duk wani wanda zai zalimce ni kuma Allah ka nuna mini da shi sa'ari sake wanda kamar Allah ka nuna mini kenan duk wani wanda zai zalimce ka ka gani tun nan ba kana mutu Allah ya sauka ce ba mu barka da Allah kenan kana wani adda duk wanda ya zalimce ka tun nan duniya zai ga Allah saka ma wannan adda an kana ita kuma kada yin ta wannan adda Allah zai kiyaye shinka da ganinka da wani abubuwa da lafiyar jikinka gaba daya don wannan malamai da suka zo fasar tasirin aini ya ce waje alu kuma warisi na miniko ka sanya su masu gada ta ne to ya za a yi jinka da ganin ka su gaje ka abin da yake ne na sai malamai suka ce ai ibiki ma sahihai salimai ne ila an amuta ka bar mun jina da ganina sahihai ne suna masu kyawu salimai ne suna kukuta da duk wata rashin lafiya ila an amuta har da mutuwa ai kana girma ne idan ka da jiya ka suna rige suna rige kai kenan in kana wani adda kenan ka ce Allah ya bar su ne suna lafiya lau har zuwa mutuwa ko kuma malamai suka ce arada baqa'ihima wa quwwatihima indal kibr kana addu'a ne Allah ya bar ma jinka da ganinka in girma ya zo ma aiwatar in girma zuma da wani katarat ka su da su da suna shago to kana wani adda kana cewa Allah ya bar majinka da ganinka ne inda alkibir inda ka girma ko kuma malamai suka ce ihfazu huma min jami'il asqami wal amradi hatta asta'milu huma fi mardatika wa da'atika kai addu'a ne ka ce Allah ya bar ma jinka da ganinka daga dukkan cututtuka har dai ka yi amfani da su don neman yarda Allah ka yi amfani da jinka da ganinka don neman yarda Allah Allah ya bar masu da wanda muka ce an samu ruwaya ta anis annabi sallallahu alaihi wasallama umma idan shi na ciwo wannan adda yake karanta kenan yanzu da cututtuka suka yi yawa na ido na menene mutum yana shan wahala kenan in mutum yana da wannan irin wannan adda ita ce zai rika yawan karantawa Allahumma aslihi li sam'i wa basari waj'alhuma warisina minni wansurni ala man zalamani wa arini minhu sa'ari kenan wannan addu'a so ake mutun ya rika yawan karanta ta in kana yawan karanta ta ka tambayi Allah ya baka lafiyar sante kin shikin ka gaba daya musamman idan ka ta jika aka ce malamai suka ce ko ciwon ido kake ko wani abuwa duk ta gama kuma wannan ka ce wansurni Allah ya taimake ka alaman zalama ne a bisa duk wani wanda zai zalunce ka wa'ari ne Allah ka nuna mini minhu daga shi wannan wanda ya zalunce ni sa'ari sakewa idan da ke cewa albaka cewa ban yahi ba sai na gani Allah ka nuna min wani to in kana wannan adda kenan duk wani wanda ya zalunce ka ko ta hakin ka to tun duniya Allah zai zai nuna ma dan ga wata ruwa ta wa khuz anni ka kama mini sa'ari sakewa kenan Allah ka kama mini sakewa ta daga wajen wanda ya cuce ni Allah ka kamo mini ita ka nuna mini mun gane kenan wannan kenan a da ce wadda ci mimi mahadace ta mai shuraro ya mala ya karanta su uku sai ka rubuta kenan wanda bai karanta ba wanda bai iya rubuta ko da da wannan turanci sai a rubuta ne ba wahala gare ta ba Allahumma aslihi li sam'i wa basari waj'alhuma warisina minni wansurni alaman wa arini minhu sa'ari kenan kai duk wani mugu da zai zalunce ka kai kullum kana adda Allah mai da mai haƙi aniyar kowa da ake tabi aniyar shi ta bi shi eh to wannan ita ce adda aniyar shi ta bi shi in kana shi duk wani mugu in kana wannan wansurni alaman zalama ne duk wani mugu da zai cuce ka ko ya ci haƙin ka ko ya ma wani abuwa to tun nan duniya Allah zai nuna ne mun gane sai dai a musulunci malamai suka yi bayani in mutum ya cuce ka na farko so ake kai haƙuri na farko na biyu in zaka yi addu'an nan ka tsaya daga daidai nan kakka mai mugu addu'a ka wuce gona da iri kamar mutum ya cuce ka ainihin shi annabi ya ce ka ce wansu ni Allah ka taimake ni amsa wanda ya zalunce ni kuma Allah ka nuna mini sakewa ta ko to kanka je kuma dan wani ya zalunce ka ce Allah kaskanta shi Allah walakanta shi Allah kaza Allah kaza a abu a wannan sai ka tsaya daidai wa daida baka ce Allah kaskanta shi walakanta shi Allah sa ya mutu kafiri Allah sa mota ta yi raga-raga da shi a abu a wannan mugu a dai kai dai ka tsaya bakin inda annabi ya ce wansur ni Allah ka taimake ni alaman zalama ne amsa wanda ya zalimce ni wa'ari ni Allah ka nuna min minhu daga gare shi sa'ari sakewa amma ne kai mugu adda Allah i kaza Allah i daga shi to sai kaga a hankali in kana wani adda duk wanda zai biyo ya ci zalunci ka to aniyar shi sai ta koma kan shi kuma tun nan duniya sai kaga Allah ya biya ma tun nan duniya kai dai kai ta karanta ta tun nan duniya Allah ya zuna ma kenan zai ga wannan addu'a ce ta maganin addu'a zan rika yau karanta saboda mi lahiya Allah ya bar mu da idanunmu Allah ya bar mu da jinmu Allah kuma duk wani wanda zai zalunce mu Allah ya nuna mana kenan kaga masu yawan cewa ido tracom wannan wanda bai warkewa a yi ta tura ka bakka gabas bakka yamma ka san da kun shi laya wannan wannan me take suna me take suna ne tracom take komi eh wannan mai aure wanda ba ta warkewa wanda ta gado ce ayi tai ayi tai sai kullum a saka magani a labi kullum sai ka sha magani sai ka yi ne don kana wannan addu'in su sahabbai can da suka wuce da tabi'ai addu'o'i zai ga mutum idan ya yi rihe ma sai zo ya ta wannan addu'ai sai ga abin ya samu sauki an sami tabi'ai da dama kawai muna sake ne tabi'ai da dama zan ga sai shiga wata problem na ido ko na ji ko na wani abuwa sai su dawoma da wannan addu'a su yi ta yin ta ihlasi da yarda da abin sai kaga idan ya ya warke amma da yanzu an zo kana da irin wani cuta an ce cuta ce ta gado a sai an tura ka an saka magani a bi kullum sai ka dasa magani har mutu ka magani kenan in kana wannan abin kana wanke ruwan idan da ruwan zanzam da niyyar wannan malamai suka ce insha Allah zaka samu waraka ka rika wanke idan da ruwan zanzam dan shi ruwan zanzam an ce lima shuriba da niyyar abin da aka sha shi kenan kana wanke idan ka mai matsalar ido ya ki warkewa an ce cutar gado ce kana gan idan ya rihe da dama idan rihe wa ki irin wannan kenan kai idan ya rihe sai kai ta wannan atai kana wanke idan da ruwan zanzam sai ga abin ya ji daidai an samu tabi'ai da dama waɗanda suka wuce sun yi wannan atai idan nasu zai rihe bai rihe ba tunda Allah ne kace aslahali sam'i ka gyara mun ka inganta mun ka daidaita mun ka bar mini jina da ganina kenan kaga kaga makoli kuma da abata da bata da mala sake karanta kai na gaba اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري to kaga ruwa ta gaba irin hadisi ne shi ma irin addu'a ce sai ce حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين وارث مني وانصرني على عدوي wa arini minhu sa'ari kaga ko kai wannan ko ta kasa duk ma'anar su dace kaga wata ruwa sai ya ce Allahumma ya ubangiji matti'ini ma ma'ana matti'ini ka ji yadda ni daɗi ko ka sanya ni umuri bi sam'i da jina wa basari da ganina kenan Allah matti'ini ka sanya ni in ji daɗi umuri wa ganina da jina kenan ne murewa ganin ka da kenan ka dawama da su ka wata tarakom ko wani cutar gado ta ido ko mai ta yi da idan naka kenan kana wannan Allah mati'ini ka jiya mini daɗi umuri bi sam'i in tsuha da jina wa basari in tsuha da ganina waje alhuma ka sanya ji na da gani na warisa mini masu gado na ne muka ce masu gado na kenan ka bar su lahiyar su lau ka bar su da karhin su ka bar su har girma na ka kiyaye su da duk wata cuta ka bar su kuma in samu bauta maka da su kenan shine ka sanya su warisa mini masu gado ne da ni sai ce wansurni ala aduwi Allah ka taimake ni a bisa makiyina kaga can sama yace wansurni ala man zalamani ka taimake ni a bisa wanda ya zalunce ni nan kuma yace wansurni ala aduwi ka taimake ni a bisa makiyina wa arini ka nuna mini minhu daga gare shi shi makiyina sa'ari sakewar da kaman ka sakarama kenan duk aniyar mutum in kana wannan adda Allah sai aniyar kowa tun duniya sai Allah ya rama ma abu wansurni Allah ka taimake ni ala adui abu sami kina kenan kaga wannan adda guda biyu adda ce wanda ya kamata mu yi mi ba da ci da mun kai shine malamai suka ce sahabi yana bin sahabi sahabi wajen goma suka rawaito eh can can yawa mutawatir kenan sahabi wajen goma suka rawaito ta wataran wata ruwa a ce annabi in zai kwanta sai ya hude ta su uku wataran a ce ka hudi da sahi da murice wataran a ce kullun ka rika yin ta wataran a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciwon ido ita yake karanta wataran a ce in wani sahabi ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lahiya ita yake cewa karanta kenan kaga sahabbai sahabbai da dama sun rawaito ta nan ruwa ɗaya ne daga cikin bamu ruwa Jabir ne da Abi Huraira kenan a cikin sahabbai wajen goma ya bamu ruwayewa Jabir dan Abdullahi Ansari da ruwaye Abu Huraira mu rike a to sai ce
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان مروان بن معاوية قال حدثنا سعد بن طارق بن أشيم بن أشيم العشجعي قال حدثني أبي قال كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيء فيجيء الرجل وتجيء المرأة فيقول يا رسول الله كيف أقول إذا صليت فيقول قلي قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني فقد جمع فقد جمعت لك دنياك وآخرتك wannan ruwa da zan makaranta baitin ta zo na adam nan furat muslim ya hudu ta kenan kaga ruwaya ce sahihiya muslim ya hudo ta baicin muslim kuma daga cikin ashabu sunan ibn maja ya hudo ta kenan zan gane ruwaya ce mi sahihiya yace hadathana ali bin abdullahi qala hadathana marwan bin muawiya qala hadathana sa'ad bin tariq bin ashim al-ashja'i qala hadathani abi hadathana wa hadathani wa shi tabi'in yace baban shi baban shi ya ba shi labari baban nashi sunan shi tarik ƙali ya ce shi sahabin ya ce kunna mun kasance in yi sahabi ya ce kunna nagdu muna sabko kunna mun kasance nagdu muna sabko ilan nabi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama muna sabko kenan muna gaugawa kenan kenan kowa na zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan tambaye kunna mun kasance na gudu muna sabko kenan muna gaugawa illan nabi sallallahu alaihi wasallama zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa yaji a rajulun wata ran namiji yazo wata jiya imra'a mar'atun ko kuma mace ta zo fa yaqulu sai ya ce kenan muna sauko gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ko namiji ko mace duk wanda yazo fa yaqulu sai ya ce ya rasulullahi ya manzan Allah kaifa aqulu idza sallaitu me zan faɗi idan na yi sallah ba a bani addu'a da zan faɗi idan na yi sallah kenan shine ce kunna na gudu mun kasance muna ni ilan nabi zuwa ga annabi fa yaji rajulun ko namiji ya sabkon wata je mar'a ko ko mace fa yaqulu wanda yazo sai ya ce ya rasulullahi ya ya rasulullahi ya ya manzan Allah kenan ya manzan Allah ya ce mi kaifa mu je kaifa kaifa na qulu ya ya ya zama ci aina ya zama ce iza iza sallaitu kaifa aqulu iza sallaitu ya zan ce idan nayi sallah kenan wanda yazo tambaye macen ko namijin ita ce sai ta ce ya zan ce idan nayi mi sallah fa yaqulu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada amsa ya ce ga addu'a da zaku yi Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni karanta adai Allahumma Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni فقد جمعت لك دنياك وآخرتك Allahumma ghafir li Allah kamun gafara zunubai da wanda na sani da wanda ba sani ba Allah gafarta mini warhamni Allah ka ji kaina kaman rahama wahadini Allah ka shirya a hannunka Allah ka shiryar da ni warzuquni Allah ka bani arzikin duniya da lahira wanda ya wannan addu'a kad jama'ana laka duniyaka wal akhiratika sai yace ka ta gama a gare ka duniyarka da lahirarka tunda ka ce Allah ma gafara Allah ya ji kanka Allah ya shirye ka Allah ya arzuta ka ba fa ba arziki ne ko Allah ya arzuta ka kenan yace kad jama'ana laka duniyaka wal akhiratika wannan addu'a ta gama ma duniyarka da da lahirarka to ita wannan hadisin da yazo sai yace kunna me kunna mun kasance muna muna sammako to ita wannan nan sahabin ya kata a kunna na gado ita kuma wannan ruwaya ta zo a wancan sahabin ba kauye wanda ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace bai iya sallah ba yace kai ba bai iya sallah ba bai iya karatu ba shi an yi an yi an yi ai kana samun wanda ayi ayi ya kara ya kasa koyon fatiha eh to ya zaka da shi a rayuwa hudu ko wannan kai na zaune kana gani gaba a fatiya ba dole sallah ba sai kai fatiya ba wai kai alhamdu ko ko kuma ci alhamdu sai kai kul huwallahu ko kuma inna hadaina to zaka samu wani ayi taron duniyar nan aka alarama duniyar nan ya kasa koyan alhamdu an yi an yi an yi alhamdu ta gagara balle a je kul huwallahu ahad to shine wani ba kauye garwayewa abi dauda yake cewa ja a rajulu ila nabi hadisan abdullahi bin abi aufa ne mun kashi wancan karate na ga hadisan abdullahi bin abi aufa yake cewa ja a rajulu wani mutumin daji ya zo ila nabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama mutumin dajin da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa kala sai ya ce wa annabi inni la astati'u an ahuzu min alqur'ani shay'an ni ba na iya dokan komai daga alqur'ani shay'an shi qur'ani fatiha bai iyawa alhamdu bai iya ya ce an yi an yi ba na iya ɗaukan komai daga ƙura'ani shi ne inila astati an ahuza minal ƙura'ani shai'an kaga da ya ce ma shai'an ya gama mai komai to ya zaka ce mai ayin zama kana samun karka tambayin malamai wani zai zo an yi an yi koya alhamdu ya kasu koya to shi ne zo guna annabi ya ce inila astati ni ba na iyawa an ahuza da zan kama kenan in koya minal ƙura'ani na daga alƙura'ani shai'an komai kenan ko alhamdu zuwa fatiha alhamdu zuwa wala da annabi sai cewa annabi fa allimni annabi a koya mini ma yuzini abinda zai wadatar da ni minhu daga wannan tunda ba na iya fatiha ba ina sallah eh ba fatiha ba ba sallah ko to shine sai ce fa allimni annabi ka koya mini ma yuzini abinda zai wadatar da ni daga wannan kala sai annabi ya ce mini kul ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi alil azim shi ne fatiha shi annabi ya ce annabi kawai ya ce mi subhanallah ka rike saboda kai ma taranka wani zuwa da wani fatawai yayi annabi ya ce ya ce mi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi alil azim yace wannan ya rika wannan ta wannan makawai garuwa ya bai haƙi sai wannan ba ƙauyen da aka gaya mai wannan abin da zai waɗi sai aka ce fa'aƙadal a arabiyu ala yadda wa mada sai yake ilgawa ma da ya tsitsikan shi don kaimanci hannu subhanallahi yake kama ya tsashe na subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hula wala quwwata illa billahi alil azim ke dai san dai kalma ce guda nawa guda biyar ya tashi daga fada annabi sai yake tahiya yake cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hula wala quwwata illa billahi alil azim yake ilgawa da yatsotsin shi shine ruwa baki yake cewa fa aqada a arabiyun ala yadayhi wa mada sai yake ilga wannan addu'o'in guda biyar wanda annabi ya koya mai sai ya tafi addu'o'in ya ne subhanallahi walhamdulillahi ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه كان هيك إلغا سكما هيك إلغا إلغا قدا بير سيتي تو حياته ياته كما سينا إلغا ياته ياي نسا سيداو da ya dawo annabi ya gani sai annabi fata basaman rasul sai annabi ya yi mulmushi kenan ya mance wani abu dama da ya kuma sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama an koya min wannan abin ya ce amma wannan abin da aka koya mini ai zan yi ne dai in sauke ibada ta lillahi nawa Allah ne to ina nawa ni kuma wata addu'a ce zan yi tawa to anan annabi sai koya mai wannan addu'a Allahumma igfirli warhamni wahdini warzuqni kenan hadisin a can na wannan bakawin yazo kenan anan shi wannan sahabi yace muna sauko ne gurin annabi to shi kuma hadisi a wancan bakawin ne da suka zo wanda ba su iya bai iya fatiya ba na farko annabi ya koya mai gurin sallai inda gurin fatiya ga abin da zai kuma har ya koya mai ya rike wannan ya iya ta zai ta kasance ita ce addu'a wadda ta gama komai da ya tashi zai sake tafiya na biyu sai annabi ke cewa sahabai wannan mutumin ya gama komai na alheri ya gama komai na alheri bai iya fatiya ba an bashi madadin fatiya ya tambaye mai addu'a wadda ta gama komai an gaya mai kenan a hadisan nan guda biyu wanda da suke doka zaka dauki darasi kenan a rayuwar mata yanzu wani zai zo gurin ka anyi anyi anyi anyi alhamdulillah ka su koyanta saboda ko gura guran baki ko kuma haka Allah ya yi shi ana samu hukumar ana samu ba wani ta ba ana samu an yi an yi alhamdulillah ka su kuya kenan yazo gurin ka wata fatawa zaka mai sai ka ce gurin alhamdulillah suratul fatiha ta yi sallah ga abin da zai zai sallah yadda take amma da yazo tunda amma dai wanda fa an yi an yi an yi ba ragunci ba an yi an yi ko ba yanda zai koyi alhamdulillah tunda ai shi da yazo shi wannan sahabin da yazo gurin annabi ta me ce mai me ce mai la astati an ahuzu bil qur'ani shay'an ba na iya dokan komai komai shay'an bai iya ɗaukan komai daga ƙur'ani fa'allim ne annaba koya mai kenan sai ka ɗauka duk wanda malamai suka ce duk wanda an yi an yi an yi an yi bai iya ƙur'ani ba shuru ya kasa kawo ƙur'ani sai koya mai wannan zai karanta gurin ƙur'ani gurin alhamdulillah sai karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi in yace kuma sai ka ƙara mai wannan adai Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni mun gane ga wannan ruwaya kenan kuma ga wata ruwaya ta Abdullahi dan Abbas wanda hadisi ina ga Ablukul Marami ma zo wannan ada ana so mutum yayi ta baina sajadataini tsakankanin sujada guda biyu in kai sujada ka komo kan kaje ta biyu ana so ita wannan ada kai ta Allahumma Allahumma ghfirli warhamni wahadini warzuqni ga wata ruwa ya kara wa afani wa kaza wa kaza ya kara amma dai wanda hudun ma ka tsaya fa nema kenan idan ana sallah nayi sujada na komo ba shiru ba ake kenan ana so ka ce Allahumma Allahu Allah ka mini gafara Allah ka ji kaina Allah ka shiryar da ni Allah ka bani arzikin duniya da lahira mun gane wannan to sai ruwa ta gabe ce
قال حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا أبو مالك قال سمعت أبي ولم, يك ولم يذكر إذا صليت وتابعه عبد الواحد ويزيد بن هارون
wannan wai hadisi na nawa shi wannan isnadin da ya ka wai shi wannan hadisin da muka yi na gaba ya zo a wannan isnadin hannu mun gane shi ne kama wani isnadi daban ya ce ya zo a wannan isnadin a wannan isnadin ya ce hadasinawa aliyu ko hadasina suleiman bini mace to hadasina abu mali ko nan ma ce same ta abi kamar can ma'aya ce daga baban shi ko sai dai a isnadi da ya zo da wannan sai ya ce walam yin zukur iza sallaita bai ce ba a da in an yi sallah ne ake yin ta wata ba'ahu abdulwahid wa yazid bin harun kuma abdulwahid da yazid bin harun ma suka bi bayan wannan isnadin sun kawo haka kenan nan jima bayani wai hadisin ne ya zo da isnadi nawa baicin wannan na gaba ya zo da wannan isnadin sai shiga sabon babi 200 da da da nawa dai san katubantarwa babi na 283 sai ce babun babi in shi buhari man da'a wanda ya addu'a bi ulul um Allah ya ƙara kwanakan shi wannan matsala ce yana ga a adab al-mufrad babun asilat rahim dumi ta ko wanda malamai sun je sun kawo in aka ce kwanakan ka Allah da ya kada ta ma shekara 30 zakai 30 din zakai ko kuma kadariya Allah yana tada ta ya kara ma ina ga mai matsala na ko mita kamar yanzu kadariya Allah ya rubuta alawar makuzi wani zai shekara talatin to talatin din nan ita zaka yi ko kuma addu'a da kadara tana sa a ma police ole an sa trans zaka yi abai da ka karat ko transan ko abai da ka swasan an yi matsalar nan malamai sun je sun kawo wa'an suka ce Allah yakan sanya albarka ne a shekarun sai kaga a shekarun da aka rubuta ma an kana addu'a zaka yi a a shekara 40 zaka mutu zaka yi abinda dan shekara 60 in bai yi ba ko ko ko kai shekara 60 in ba kai ba wa'an suka ce kadara ta wace ce to Allah yana iya ƙara ma wannan kwanuka a kadariya ta lauhin mafuzi an rubuta zaka yi shekara hamsin sai dalilin wani abu Allah yana ƙara ma ya sha ma kwanuka dalilin sadar da zumunci don wannan malamai suke cewa mai wanda yake so ya jima a duniya Allah ya ƙara mai kwanukai ya rika yawan sadar da zumunci da kula da uwayensa sadar da zumunci da kula da uwaye yana sa shekaru tarantan zaka yi shekara hamsin zaka yi a duniya sai a ma please please please ka ganka swasan ko swasan dis eh a ka taimaka kuma kenan zai gane a wannan matsalai an je an zo amma dai a zance ba inganci addu'a ko kuma yin abu na sillati rahim Allah yana ƙara ma kwanakan da ya kadarta masu ƙaru to shi ne buhari ma babe man da abi dul umar wanda ya addu'a da ƙarin shekaru kenan sai kamun ruwayoyi na annabi sallallahu alaihi wasallama waɗansu sahabbai da annabi ya musu addu'a kuma dalilin da addu'a annabi ya musu yace Allah ya ƙara musu shekaru sai Allah ya ƙara musu shekaru ila ma sha Allah duk sa'anin suka mutu suka bar su kenan zaka kenan addu'a tana sa a ƙara sadar da zumunci yana sa bin iyaye da kyautata uwa yana sa a ƙara sai kamun ruwa guda biyu wanda annabi ne musu addu'a Allah ya ƙara musu shekaru kuma Allah ya ƙara musu duk sa'anin kowa mutu musu ruwa ta farko ce
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس ابن محسن عن أم قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لها ما قالت طال عمرها ولا نعلم امرأة عمرت عمرت ما عمرت ma umirat ma umirat to mu bi wani hadisin saboda wani hadisin zamu gane sai mun kawar mun koma wani hadisi zai fasarta shi mu je tare hadathana wa qutayba ne kuwa to hadathana laysu ko daga laysu kuma an yazid bin abi habibi an abi an abi hasan maula ummu qais jalai maula ummu qais shi wannan abi hasan maula ummul qais asalin shi bawa ne na ummul qais kuma ummul qais ya tabaida shi bararran bawa mun gane to wace ce ummul qais gata na ummul qais ibnatul muhsan ko to wace ce ummul qais ummul qais el uwa ce ga sahabin manzon Allah nan ukasha kanwa ukasha ce kanwa ce ga ukasha tan sahabin manzon Allah ukasha sabaka ukasha kenan yan uwa ce ga ukasha nan da ya ce ma ummu qais ai alkunya ce sunanta amina tana da sunan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkunya ta ce ake ce mata ummul qaisi yan uwa ga ukasha ai shi ma ukasha sunan shi ukasa bin mihsan ukasa ukasha bin mihsan ita kuma aminatu bintu mihsan alkunyata kuma ummul qais mun gane ummul qais din nan ai da kai hadisin ta wancan wanda yake buhari da muslim wanda daga shi malamai suka dauko fiqhu na yaro jariri in aka dauko shi yayi tsari yayyafa ruwa ake in namiji ne umma tace kuma a wanke da kai hadisin ta mashhur ma inda take cewa hadisin ya zo a buhari ya zo a muslim inda take cewa annaha atat bi ibn laha sagirun lam ya'kul at-ta'am ila rasul sallallahu alaihi wa sallama wata rai ita wannan ummul qais din nan tana da yaro sabon aihuwa wanda bai fara cin abinci ba sai ta zo da shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake al'adar sahabbai ne idan Allah ya musu aihuwa suke ka yaron gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai addu'a wataran kuma sukan kawo annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yake wa yare ce mai sunan shi kaza in baka wa yaro suna ba sai annabi ce to same kaza to shine ita ma wannan ummu qais wadda ake ce mata amina annaha atat bi ibnin laha sagirun wataran sai ta zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da wani dan yaron ta karemi lam ya akula ta'ama wanda yaro ne jariri bai fara cin abinci ba da aka kashi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa ajalasahu fi hajrihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora yaron a bisa cinye shi da ya dora shi a bisa cinye shi fa bala ala saubihi sai wannan yaron sai hutsari a bisa tufafin annabi an dora shi haka an kama yaro fa bala sai hutsari to da ya hutsari ba da an rasu sallallahu alaihi wasallama bai ma'in sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kawo ruwa da aka kawo ruwa fa na dahahu sai annabi ya yayyafa ruwa a gurin walam ya gasulhu bai wanke tufafin ba daga nan muka dauko daga wani hadisi aka dauko yaro karami wanda bai fara ci abinci ba in yama hutsari yayyafa ruwa ake amma dai in mace ce sai suka ce a wanke amma dai ai wanda ta aka yaro ne magana fito wannan an baka yaro kaji da alwala zaka zo masallaci yaro wanda bai fara ci abinci ba sai ya ba hutsari kenan kai ya huruwa najisa ta tai amma dai umma tace sai ka wanke aina ta ai fanadaha fanadahu wa lam yaghsil to ita ce wannan umma kais kadan daga labarin ta to nan mun ji tanta kawa na dan ta ko ya mai ada ko dan na ta yayi yayi hutsari amsa ci annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya dora shi ko annabi ya horuwa bai wanke ba mun doki darasin fikihu anan ko to sai mu koma hadisin ta annan nabiyyu qala laha annabi ya ce mata annan nabiyyu qala laha ya zaka ce annan nabiyyu qala laha mu bi annan nabiyyu mu je ina malama annan nabiyyu qala laha kenan annabi ya ce mata to wanka ɗauki ƙala laha abin biya ce ba nan lahaƙin mai data an ha annabi ya ce a kanta kamar yanzu mala ismail bai nan sai yi magana a kan mala ismail ko yanzu mala yasin bai zo ba sai yi magana a kan mala yasin kenan ya zaka ce da larci kenan ala an ku kenan na yi zance a kan shi kenan amma dai aka ce inda ce ƙala lahuwa na ce ne kenan ƙala laha ya ce mata kenan ma'anar nan annabi sallallahu alaihi wasallam ha annabi sallallahu alaihi wasallam alhaqin nan akan tazo akan anha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan ta ma qalat mi tace dala umraha Allah ya ga Allah ya ja shekarunta Allah ya sa shekarunta su yi tsawo shine dala umraha Allah ya ja shekarunta su yi tsawo wa sai mai ruwa ya ce wala na alam imra'atin ba mu san wata mace ba umirat wadda ta rayu ma umirat kamar yanda ita wannan ummu kaisin ta rayu duk sa'alu ne da suka mutu suka bata dalilin a da manzon Allah to amma da ya aka yi ai hadisin bai zo ba ya zo a bai ko to kan mu sake fasar sai mu koma fasar tushe a wani annan nabiyyu qala laha annabi ya ce akanta ma qalat ma qalat mi tace dala umraha Allah ya ja she kwanikanta sai mai ruwa ce wala na alam imra'atin ba mu san wata mace ba umirat wadda ta rayu ma umirat kamar yadda ita ummu kaisa ta rayu a duniya to ya ne aka yi annabi ya yi zance a kanta yadda aka yi abin sai ka koma nisa'i sai ka ɗauko hadisin ruwa ta nisa'i sai ka gama ta adam furat sai baka jawabin in ka koma nisa'i yadda zancen yake tuwafiya ibn li in ji ummu kaisa ita fa amina ta ce tuwafiya yaro na yaro wani yaro wancan wanda ta kashi adabi mai ata ko haye hutsari da adabi mai gobe shi ko to shi mun kuma ni sai tuwafiya ibn li yaro na ya rasu kenan shi wannan ya rasu kenan shi yaron bai girma ba ya rasu zaman ala ahadi rasul sallallahu alaihi wasallam sai ta ce fa jazitu sai nayi gaje hakuri kamar ai in kana son yaro ya rasu zai sa ka yawan tunani to kenan shine ita ma sai ta kasa gajin hakuri akan yaron ya rasu fa qultu lillazi yaghsuluhu to yaro ya rasu kuma daga can ana mai wanka tana zanne ana mai wanka ne na gawa to ana mai wanka na gawa ita kuma abin ya tada mata hankali ko sai take cewa mai wankan la tagasil ibni bil ma'il baridi kakka wanke dana da ruwa mai sanyi fa taqtuluhu zaka kashe shi yuna ba wata beke mun gane dan ya rasu ko to tana son yara to sai mai wa yaron wanka ka abu ne shi sai take mai wanka tana mai wanka ta kai kamar da ruwan sai take mai wanka sai ta ce ke kakki wa yaro na wanka da ruwan sanyi suke kashe mishi kenan kaga kenan mutuwai ta ruda ta ko mutuwa ta ruda ta kenan mutuwa ce ta ruda ta wannan yara shi ta ce kakkiwa ɗana wanka da ruwan sanyi wanka ba wannan bana wankan gawa kakki mai wanka da ruwan sanyi ki kashe shi shi kuwa wace ki to wanda ukasha yana nan da ukasha ma ji wannan magana bayan an kare jana'izar yaro ukasha sai shi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaji abinda mutum ne ta bari kamar yana ba mu annabi labari yace mutum ne abin ya mutu yaro ya ruda ta kenan shine ukasha da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama kenan shine na annan nabiyyu qala laha annabi ya ce akanta kenan lokacin da ukasha ya ba shi labari yace mai ga abinda tace wajen wanka ka kashe shi da ruwan kaka kakawa kakawa da kakawa dana wanka da ruwan sanyi ku kashe shi kenan ku kashe sai cewa annabi ga abinda fata hudu mutum ne ko kenan shine qala laha annabi yace akanta da aka gaya ne ma qalat mi tace kenan sai ku kashe ya sake mai maimaitawa eh faqa faqa sai annabi yace da da umriha Allah ja kwalikanta ya zo ba sai kenan sai ka gama shi da da zai sa yi kenan me yasa amma dai ka zo yanzu ka zo ka ce an ummu qaisin annabi sallallahu alaihi wasallam qala laha annabi ya ce a a qala laha annabi ya ce mata ko ma qalat mi tace kaga abin bai so ba kenan ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama qala ko qala laha annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akanta kenan yaushe ne annabi ya ce akanta lokacin da a lokacin da ukasha ya zo ya ce ai mutum ne da ɗanta ya rasu ana mai wankan gawa da ta ɗimota take cewa ka a wanke shi da ruwan sanyi a kashe shi gawa ku an kashe ta to shi ne da ya gami makalar haka ta ce ɗala umri ha Allah ya kwanikanta kenan dalilin wannan addu'ar da annabi ya mata sai ya ce wala na alama imra'atun ba mu san wata mace ba umirat wadda ta rayu ma umirat kamar yadda ummu kaisin ta rayu amina kenan zai gano wani hadisi kenan addu'a ta sa an ƙara mata shekaru sai ruwa ta gaba
قال حدثنا عاري قال حدثنا سعيد بن زيد عن السنان قال حدثنا عنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت فدخل يوما فدعا, فدعا لنا فقالت أم سليم خويمك خوي خويجمك ألا تدعو له قال اللهم أكثر ماله وولده وأعدل حياته واغفر له فدعا لي بثلاث فدفنتما مئة وثلاثا وإن ثمرتي, ثمرتي لا تطعم في السنة, في السنة مرتين, مرتين وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة وأرجو المغفرة wannan ruwa da zan yi ruwaya ce wadda mun yi ta can bayana ko ruwaya ce wadda ita ma ta zo a sai haini ko ruwaya ce wadda ashabu sunan sun hudo ta ruwaya anis ce ko tarihin anis ne wanda buhari na yawan kashi altahin ga anis shi ma na ɗaya daga cikin wanda annabi yawa addu'a na Allah ya ƙara mai kwanuka kuma shi ma ya ga tun duniya Allah ya ƙara mai kwanuka a ƙarshe ne ce hakumi ya nake hoto gari tunda duk sa'adin shi sun ƙari ba mai shekarun shi daga shi sai yara eh kamar ma da sai dai a ce duk sa'adin shi a gari ba sa'adin shi kowa ba ba sa'adin sai shi ɗaya hoto duka kasa iya hoto duka ba sa'adin shi to alif sai dai zama to wannan kawai da ya hoto duka kawai yara da dole kowa ta yi sai ya ce har ina kumya ma in hoto dan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne ne ce hadasana alim kala hadasana sa'id bin zaid an sinan hadasana anis kenan anis bin malik ko kale ce kana nabiyu yadkhulu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana shigowa gare mu kenan yana shigowa gidanmu ina da gidansu gidan ummu ummu sulaim da kuma hala shafi gure wanda muka yi wanda ta zo a tana eh wanda annabi ya yi warki ga nan zan mu hawo ko ummu ummu haram ko eh to gidansu kenan da ita ummu sulaim ummu sulaim sunanta rumaisa da kuma ummu haram ko kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dukula alaina yana shigowa gare mu ahlul bait mu ɗan gida kenan ɗan gidan da kai dan sa anis ko da uwar shi rumaisa da kuma wata ummu haram ko to fa da hala yawman wata rana annabi ya shigo fa da alana yayi addu'a a gare mu ga wacce ruwa da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce yi sallah a gidan ya aje yayi sallah ya musu addu'a ga wata ruwaya kenan ne sai ya ce fa da lana yawm addu'a fa qalat ummu sulaiman nan kuwa anas kin sai ummu sulaim tace da ya musu addu'a a gidan fa qalat ummu sulaim sai ummu sulaim tace muka ce sunan ummu sulaim rumaisa'u sai ummu sulaim tace huwaidi muka nan tasgiri ne dai tace dan me ma hidiman nan ko kuma dan karamin boyin nan naka ga ruwaya musulun sai ta ce hadi muka can kawai amma daga wani ruwaya ta ce huwai di muka wannan dan mai ma hidiman nan anis alata da ulahu yanzu annabi ba kaya mai addu'a ba kamar a kamo anis lokacin yana da shekara tara aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dan yaro ya je ya kama hidima eh mu mata ce amma dai ummai addu'a daga nan malamai suka ce uwaye sai daga cewa a rika wa diyansu addu'a din samu albarka to ita rumaita ta ce awa anis addu'a ko sai anas ne ke ba labari da abin da aka yi a gidan nasu sai ce fa da alibi salasin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya mu addu'a abubuwa ha guda uku sai ce a cikin addu'a abubuwa guda uku ne mun menene da menene a gane ka mujibi salasin inda kuwai da muka dan boyi nan naka alata da ulahu ba za ka mai addu'a ba kala sai annabi ya ce allahumma aksir malahu allah ka yawaita dukiyar shi kudi allah ka yawaita dukiyar shi da ni kuma wa waladahu Allah ka bashi ƴaƴa wa adil hayatuhu Allah ka ja rayuwar shi ka bashi tsawon rayuwa wa gafin lahu kuma Allah ka mai gafara ga wata ruwaya wa barik lahu Allah ka sanya albarka a cikin ƴaƴan da dukiyai da komi kaga an gama makumi annaba Allah daga hannu ya ce Allah ka yi me ka yawaita dukiyar shi Allah ka bashi ƴaƴa Allah ka ja rayuwar shi ta yi tsawo Allah ka mai gafara kuma Allah ka yi albarka a cikin wani abubuwan gaba daya me yi sura ayan gaba komi kenan shi da adis jefa da alibi salasin annabi ya addu'a da abubuwa guda uku na warko Allah ka bashi ne dukiya da ƴaƴa ka ja kwanakan shi abin da ya sa cewa bi salasin saboda ai ita addu'a guda sai a can zai ganta ai hudu ne addu'a ko Allah ka bashi dukiya Allah ka bashi ‘ya'ya Allah ka mai tsawon rayuwa Allah ka mai gafara amma dai ai wannan ukun aina za a gansu a duniya to sai ce fada alibi salasi ya mun addu'a da abubuwan nan guda uku to wannan abubuwan guda uku ali sai ce na gansu ya ce fada fantu ina raye ƙiriƙiri ya ce ina raye na binne iyana da jikoki mi a wasalasa 103 sai da ya binne fada fanta ya ce ina rai sai da ya binne ɗari santurwa ya binne kan ɗakan jika ne kare ya da ya ce nan ɗa da jika ne kare ba a je ba wannan wannan ya binne ya binne wai baitin wanda baitin wanda suke da yi mun gane sai ya ce kuma wa inna samarati ƴaƴan itacen gona ta latu da ilmu fi sana tana kawo abinci a shekara mara ta yi ne sau biyu kala biyu yake kamar yanzu ba an kirbici wake ba kuma shi sai ya ƙara da biyu a yanzu gonanmu daga mun kirci wake an kare ko to shi in ya ja wake kuma sai ya kara wake in yayi kala sai ya kara kara kenan attahe ce wa inna samarati ya'yan itacen gona ta la tudi imu tana ciyarwa fi sana a shekara marra ta yi so biyu wa dalat hayati rayuwa ta yi tsaho duk abakai sun mutu hatta istahayatu har dai nake kumya minan nasu daga mutane duk sa'adu sun tafi in ya wuto kowa sai shi sai ba da labari duk sa'anin na sun dai kenan shi ne ke cewa hatta istahayetu hadde nake kunya minan nasi daga mutane wa arju maghfira ina kamna kuma gafara ma in same ta in shiga aljanna don wanda yake cewa addu'a guda hudu ce annabi ya mun naka uku ban gade ba wacce ce bai gani ba ta shiga aljanna shi ma yake cewa wa arju ina kamna shiga aljanna kenan wannan ruwa guda biyu me yake karanta da mu man da abi dulul umri kenan wanda ya adda Allah ya ƙara mai kwanakai kenan zai ga kenan in a kadara ka an rubuta kwanakan ka kaza ne kenan addu'a tana dauke kadari kuma ina addu'a take dauke kadari muka ce sadar da zumunci da kyautatawa uwaye da ko kuma kyautatawa wa an suka ce gajiyayyu yawan kyautata gajiyayyu dalilin wannan Allah yana ƙara ma kwanakanka an sa hamsin zaka ka kai sattin an sa sattin ka kai saba'in kenan saboda wannan aikin alheri sai Allah ya ƙara ma kadar ta kai ƙara ma kwanakai kenan kaga ita wannan Amina ummu Qaisin ko kaga ai ita ta yi wannan abin kuma ba ta sani ma annabi mata addu'a ko addu'a ta jiya aka ce ba wanda ya rayuwa kamata shi ma an nisa ka kenan darasin da muka ɗauka zama ɗauka anan addu'a da tana sa kwanakan mutum su ƙaru kuma malamai suka ce musamman sadar zumunci da kyautatawa iyaye da sauransu to ina ga sai a sa darasi ya mutsa daga nan sai idan Allah kai musatin gaba sai mu tashi babun man qala yustajabu li abdin malami ajal idan Allah kai musatin gaba da fata abinda makaranta Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah ba mu ladan yin karatun da zawa karatun mu duka da muke zawa karatun kowa Allah ba shi ladan yin da zawai kuma wannan addu'o'in da muke karantarwa Allah ba mu karhin yin su gaba daya subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka